إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا مسلمي na wannan masallaci din bildan zentrum din bildan zentrum a manchon ko munich a kasar germany barkanmu da haduwa da ku a wannan yammaci mai albarka ni ban iya yaren jamusanci ba amma dai na iya faɗin sunan masallacin kawai wannan yaron lokaci yana fassara sai na kasa gane aljanu ne suke magana ko mutane ne ba gane ba Allah ya sa muku albarka insha Allah saboda ƙurewar lokaci akwai muna da muhadara da za mu ƙara yi wacce ta daban saboda iyayenmu mata so da yardar Allah tabaraka ta'ala za mu takaice zan gabatar da bayanai na duka a 'yan mintunan da aka bani sai shi dan uwa a yayi a ya tsaya ya yi wa musulunci aiki yaro yake ko babba yake wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci a rayuwa kuma wajibi ɗazu malam imam na masjid rahma a yi mana nasiha akan muhimmancin mu musulmi mu haɗa kai mu zauna lafiya idan muka haɗa kai muka zama united muka samu unity to shi ne za mu samu nasara ba za ku taɓa cin gaba ba ba za ku taɓa samun taimako ba idan ba ku haɗa kanku ba sannan idan kun haɗa kanku sai kuma ku zo ku yi wa addinin Allah aiki sumi ya sani Allah ya bashi alkhairi da ya bashi imani da duka duba bambancin ka da ƴan uwanka wanda kuke rayuwa a wannan ƙasa wanda ba sa sallah kai in ka zo fita za ka saka riga ka rufe wandonka ka rufe tsiroshinka ki rufe jikinki ki lullube ki sa hijabi wata ma ki sa niqab amma ku duba mutanen nan Allah ya tara musu duniya suna da ilimi na duniya suna da kabuwa na duniya wannan su ne duniya waɗannan mutane su ne duniya duk inda aka faɗi duniya dole a faɗe su su ne masu gina duniya wannan ƙasa da ke cikin jamani ita ce duniya su ne suka san duniya su ne suke kawo ci gaba a duniya kuma duk kowa yana koyi da su amma Allah bai ba su kalmar shahada kalmar la ilaha illallah wani kokari kuka yi na aiki wa addini ku nuna musu kyawawan dabi'u na musulunci don su rinka musulunta abinda nake so ku gane cewa ba wai zaman ku a nan garin ko zaman ku a nan ƙasar kawai shi kenan ku je aiki ku dawo wato a masallaci ku sallah ku tafi a akwai aiki da za ku yi wa Allah shi ne dawa yes abokinka ne yanzu akwai most of you german citizens ne wannan yaron ne mana karatu zai iya zama shugaban ƙasar jaman ko gwamna na mansion insha Allah zai zama soja zai zama kaza so what is the effort what is your effort na shi kenan ku zo ku ci abinci ku tara 'ya'ya da jikoki ba za ku yi awa ba a wajen aikin ka ne a makwacin ka ne kyakkyawan mu'amala akwai da a wanda ba sai ka buɗe baki ka yi magana ba aiki yau da gobe mu'amala kyautatawa sai wani ce kai wannan addinin sai yana da kyau bari musulunta ta ila taimako wani yake nema ka taimaka musu wataƙila shawara ka bashi kuna zaune da mutanen nan turawan nan gida ɗaya unguwa ɗaya sun yarda da ku sun amince da ku kuna zaune a kamfanin su kuna aiki a ma'aikatan su to wani aiki za ku yi wa addinin musulunci na ku tsaro waɗannan mutane daga cikin halakar da suke ciki ku dora su akan ni'imar da kuke cikin da islam wallahi Allah ya rabu ba shi bayan da a wanda za ku yi wa 'ya'yanku waɗannan yara 'ya'yanku da kuka haifa wani haife shi a can wani haife shi a can bai san gane ba bai san najeriya ba shi dan nan kasa ne a nan zai rayu wani shiri kuka yi don ku tsare masa imaninsa kare canja kai a matsayinka na uba kana da tabbas bayan shekara talatin wannan karamin yaro naka zai ci gaba da sallah ke uwa da kike ta haihuwa kina ta tara yaya kin yi musu tsari kin tabbatar ko bayan kin mutu za ki gaba da sallah suna yawa da salati yau musulmi ya albani ce ga dan jamani musulmi ya zama soja musulmi ya zama gwamna musulmi yanzu a london gwamnan london musulmi gwamnan kaza musulmi that's very good that's very interesting yaya suka samu wannan saboda iyayensu sun musu tarbiyya sun yi aikin addini ne amma wallahi idan kuka bari ya ɗauko ba su da aiki sai kiɗa sai rawa sai waka sai tara gashi sai wane ne ba zuwa masallaci ba zuwa wa'azi ba ku zumunci a tsakanin ku lafi za ku iya wayan gari ya ku ba za su yi sallah ba wannan yaron da zo yi karatu a nan waye ya haɗu da shi a wani wuri na afirka zai ce dan jamani to kaga ubansa ya yi kokari daga yana cikin aikin addini da za ku yi da'awa ku yi wa kanku da'awa udku ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan ku yi da'awa ku karantar da mutane ku karantar da yayan ku karantar da kanku ya ku yan wana musulmi na wannan gari na manchester communique wallahi ba za ku samu nasara a cikin musulunci ko idan ba ba karatu ya imam dole mutane su yi karatu bude islamiyya wannan masallacin ku rika zama ana tafsirin alkur'ani ana fassara muku hadisan annabi da haka ne Allah zai rike muku imanin ba a iya rike imani ba a jin aya ba a jin hadisi wannan ni'imar da Allah ya muku tabaraka wa ta'ala ya ba ku dama kuke rayuwa a irin waɗannan ƙasashe wallahi sawfa tusalu alhaakum at-takasur hatta zurtum al-maqabir kalla sawfa ta'lamuna sawfa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin muna son mu ga musulma yar jamani tana saka hijabi tana saka niqab yau ya ba ku dama kuna da indigen ku you are a citizen muna so mu yaron musulmi ku je musabaka Najeriya ma ku ce wanda daga Germany ya tabo ya zo ya musabaka alqur'ani mu muku Allahu akbar ku hawo jirgi ku dawo muna son mu ga wannan muna so mu ga yaran ku suna larabci kar ku yi wasa da wannan da ka lalle kada ku yarda ku yi jinkiri ku koma baya duniya tana tafiya da sauri ne yanzu The world is moving faster, faster, faster. Kar ka sleep a gida, ta shi ka yi motsi sosai. Kuma ku sani cewa wannan ni'ima ce Allah ne. Sun mala tusalun da yau ma'idin anin na'im. Wallahi hajiya ina jin tausayin ki. Ke ma ina jin tausayin ki akan ƴaƴan da kike haifa. Babban firamare assignment akan wallahi shi ne kula da tarbiyyar ƴaƴanku. ba ma so mu ga yayanku sun canja addini ba ma so mu ga yayanku sun guji masallaci sun guji gurin da'awa sun guji gurin karatu sabon Allah rungumar sabon Allah bala'i ke ku yi kokari ku guji sabon Allah ba inda aka ce don kana rayuwa a ƙasar turawa an halatta maka sabo wallahi kuna buƙatar istighfari mai yawa kuma duk lokacin da kuka fita sai kun ga baturiya tsirara ba rigar kirki ba wannan kirki wannan abin da kuke gani kullum kullum kullum in liman ma bai gaya muku a masallaci ba wallahi azimu zai iya cinye aiki ladan da kuke yi wallahi sai kun dage da addu'a kuma sai kun dage da astaghfirullah daga kowa idan ya sallah ya tuba kuma kowa idan zai kwanta bacci ya tuba kalle-kalle da kuma abin da za ka a gaban ka za a ci naman kare a gaban ka za a ci naman alade a gaban ka za a ce ba a san Allah ba kai akwai inda ma ba kai saka ambaci ne Allah ba ba a san addinin musulunci ba yanzu waɗannan mutanen kuna tsammanin ba su da haƙƙi a kan ku kira su cikin hikima da dabara wani idan da abbatun sahabbai sun shiga duniya sun yi da'awa ba da an samu musulunci ya shigo ga spain ai kun san spain shekaru nawa aka ana daula islamiyya a spain amma yanzu ta fita daga hannun mu'andalusi ku ji tarihin musulunci turawa da kun gansu za ku ga fuskar su irin ta larabawa amma da suka bar addini yau gashi abin ya zama asalin addini ya tafi gaba daya total demolition ga kasa kaza ga kasa kaza ga kasa kaza duk lokacin da musulmi ya rungumi sabon Allah a ƙasar da yake rayuwa to ya sani cewa ya gayyato wa kansa rabuwa da addinin Allah shan giya shan taba zina neman mata to ya ga yana zaune a ƙasar da ba wanda zai masa magana kowa bai san abu da kowa yana ta kansa yanzu dan uwa ke ga ce wai wai yace da rika malam kowa da shi yace sai mu wata uku ba mu ga juna ba yace wallahi sai yanzu imam yake ga mu yace wani wallahi sai wata bakwai inda ba dalilin wannan muhadara an ga juna ba kuna da wahalar haduwa saboda fadin garin da girman garin da ayyuka sun muku yawa mutumin da yake rayuwa a wani wuri a ɓoye baya jin kiran sallah a'a baya zuwa sallar jami'i a'a baya zuwa sallar juma'a a'a baya jin karatun qur'ani a'a ba zai buɗe rediyo ya ji Allah ya ce annabi ya ce ba wallahi kana buƙatar ka tsaya ka kama jikinka sosai that these are some of the wato wato challenges da suke kai su da ku da kuke zama a ƙasashen turawa amma tun da Allah ya ba ku kalmar shahada tun da Allah ya ba ku la ilaha illallah to lalle kun samu dama da za ku tsaya ku nemi aljanna babu ku yi da gaske ubangiji tabaraka wa ta'ala ya taimake ku mutu kuna musulmi da ka aikin farko shi ne dawa ya za ku yi yayan ku dawa ku bude musu makaranta tafizul qur'an makarantar larabci hadisi idan sun je sun yi karatun boko su dawo ku ware musu weekend basis su rinka zuwa waɗannan matan na ku suna son Allah dan da ba dan suna son Allah da ba za su cika masallacin nan saboda azuwa ba na yi farin ciki na ji daɗi sosai shi a ƙasar Germany a ce yau ga musulmi su zo sun azu sun cika saboda malamin addini ya zo wannan yana nuna akwai addini a tattare da su amma wani shiri kuka yi don ku tsare musu imanin su ku wazan da ku nake wani shiri wani tanadi kuka yi ku tsare waɗannan matan imani kada a karɗe musu imanin su wallahi wannan challenge ne a kan ku da ku bude musu makarantu ku rika tarurruka irin wannan taro an yi babban malami ya zo ku zo ku haɗu ku nuna ku musulmi ne kuna da unity kuma kuna son ku ji gaskiya to da haka Allah zai muku taimako ya aga zama sannan a nisanci sabon Allah kamar yadda na gaya muku dan haka babu wani tsayawa ko wani mutum ya miƙe ya tashi ya kama hanya ya ci gaba da tafiya to yaya za mu yi wa addinin Allah aiki su ne gaɓoɓi kamar haka tarbiyatun nash as-sabil ala مثل التضحية في سبيل الدين والبذل له والجهاد في سبيله يا راما ستاسو وانا قرانا ومس تربيه bature ya ce catch them young catch them young tun yaran ku suna ƙanana ku rike su koya musu la ilaha illallah su san waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam teach them Quran teach them Sunnah teach them Arabic language su iya saboda Arabic lugatul Quran lugatul Nabi sallallahu alaihi wasallam وبهذه اللغة يتعلم الإنسان الدين da lugar larabci mutum zai koyi ilimin addinin musulunci amma ya iya yaren jamus ya iya turanci amma bai iya larabci ba akwai saura ku sa yaran ku su complicated larabawa su complicated hausawa su complicated masu yarnuka su koyi larabcin da don su zo su koya muku addini ku koyar da su addini saboda gobe su gaje ku kun ga yaran nan da kai da su kun su ga sunan guda biyu ga kanana wallahi wata ran su ne limamai a nan guri amma idan ba ku taimake su kuka tura su akan addini ba za a zo masallacin a neme su ba su nan koya musu karatu ku musu tarbiyya kar ku manta da tarbiyyar ku da al'adar ku a zuwa ne ke gaya mini a cikin ku ce wallahi malam akwai yan toki yan turkish kun san tarihin yan turkish a nan kasar lokacin da aka yi second world war kasar nan ta gayyato kasar turki su zo su kawo su tallafi da agaji daga nan turki suka samu karfi kusan yanzu yan turki ba wanda ya kai su karfi a nan kasar amma abin mamaki za ga dan turkiya da uwarsa da ubansa da kakansa da business dinsa da masallatansu duk ba wanda ya kai su manya-manyan masallatai da kuma yawan arziki da dukiya amma za ka ga bai sake yarensa ba ya zo wajen sai da abinci restaurant ɗinsa da yaren turki yake idan ka ɗauki in ka shiga mota kai masa maganar jamusanci bai iya jamusanci ba amma ina citizens nan a ashe yarensa yana da amfani kai yaya ake ka bari dan ka iya hausa ka ba a laifi ne Allah ne ya shekara ya hausa ashe hausa yana da amfani ne zuba gashi na kawo daga nesa ba na zo na muku karatu da su duk kuma yan kuna gani amma kanana suna ta kalluna ku ne ba ku kyauta musu ba ku iyayen ta da ake iya jamusanci zai iya turanci akwai laifi don ka koya masa hausa idan ya je najeriya zai gaida kakanka ba zai hausa ba wataƙila zai je da'awa wataƙila hausa an yare ne na duniya ai ba bbc ana yin hausa ba wasu amerika ba ana hausa ba don turai ba ana hausa ba a shi hausa yana da amfani to ya za ka kashe ɗanka a gidanka ka iya hausa ka ce da zai iya hausa ba wannan yana daga cikin illar da kuke wa kawo ku manta yaren ku daga zarar kun manta yaren ku to yanzu yanzu za ku canja addinin ku cikin sauki in ba ku da gaske ba da ka wallahi lalle ne ku koya wa yaran ku su iya wannan yaren da ba abin kyama a ce ba abin ki لأن الجنان كان بيقول إيه منها خلقناكم ليه وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ويد يا رب وأديني سننكما كلا da ainihin wato social media na television da rediyo da yaran ku suke kallo ka daina barin yaron ka yana kallon komai musamman a irin waɗannan ƙasashe waɗanda kun samu bambancin addini idan ka bari yana kallon komai komai to duk abin da yaro yake yawan kallo kallo kallo to yana penetrating kwakwalwarsa yana tasirantuwa da shi kai kifin ɗinsa busy idan tashar ka ne a gidanka a talabishin ɗinka kunna masa sauƙi ƙur'an kunna masa wasu lectures da ake da english a wasu abu da kunna masa sunna tv kunna masa manara tv kunna masa any wannan talabishin da ake kuke iya gani na hausa ko na turanci ya rinka jin wannan ya rinka jin qur'ani amma idan ka bar shi yana kallon kiɗa da waka da rawa to wata ran zai ce maka shi kiɗa da waka da rawa yake so idan ka bar shi kullum kwallo yake kallo to ba mamaki waye gari ya ce shi dan kwallo zai zama in ka ce zo masallaci ya ce a shi filin kwallo zai ci to ku kula kafafen yada labarai suna da tasiri wajen canja wa yaran mu tunani wannan wayoyi da kuke ganin su wallahi sai kun sa wa 'ya'yanku birki akan amfani da manya-manyan wayoyi da shiga ko ina su je su duba yaro zai iya shiga ɗaki ya je buɗe tsiraici yana kallon kulubin yana shiga kowane wuri yana duba abin da ya gani duk abin da ka koya masa na tarbiyya wallahi idan ya tashi ya kalli wannan dare daya wallahi ya gama zuciya shi yasa za ka ce zo mu je masallaci ba zai je ba saboda wannan abin ta lalata shi ka ba shi riba ka ba shi yanci to duk da ku anan ba a iya yi wa yaro tsawa ba a yi wa yaro mada ba a ce masa dole to sai ka zama mai siyasa mai dabara kana lallaba shi kana nuna masa abin da yake zai zama tsira gare shi kuma kana faɗakar da shi sannan kuma jin wa'azi da jin karatu shi ma yana da tasiri wajen ku taimaka wa ƴaƴan ku musu tarbiyya kuma ku rinka jin wa'azi a'a da yawan ku ina ce saboda karatuka da wa'azukan da kuke ji na malaman ku a kasashen ku wannan ya daɗa rike muku imanin ku idan mutum ya daina sauraron wa'azi ya daina jin wa'azi imaninsa yana yin ƙasa ne imaninka yana daskarewa ne kamar kitse ne aka sa masa ruwan sanyi sai daskare ya aka sa shi a kankara sai daskare wallahi haka imanin yake daskarewa musamman wanda yake rayuwa a ƙasashe irin na turai yana da buƙatar ya rinka yawan jin karatun ƙur'ani yana buƙatar ya rinka yawan jin wa'azzuka na malamai da yaren da yake fahimta yake ainihin wato a ba sunan shi ganewa abu da gaba cikin aiki wa addini shine ku kokari ku samar kanku masallatai bidawar masajid tashiyatul masajid jama'ar musulmi da wannan kasa ta Germany wannan gari na mansion wallahi tallahi cikin dalilin karfin ku da matsayi da za ku samu ku ga kun samu masallaci kun samu makaranta na ku ba haya ba kun samu gidan wasan yara na ku wallahi in ta kama ku samu gurin da yaran ku za su rinka lawn tennis table tennis ball wurin ku ne ku kejin din su wallahi ya fi muku kana gani dan indiya zai zo yana da makarantar sa tun daga nursery school har university a cikin kasashen turai yau ya ba ku dama zama ya ba ku dama mu ko ina za mu je sai dai mu ga mu ga farare su suke da manyan manyan masallatai yan kaje yan pakistan suna da manyan manyan masallatai da makarantu in ka je yan turki suna da manyan manyan masallatai makarantu in ka je yan bangladesh suna da shi yan somaliya suna da shi yan ina ne suna da shi ga malam nan mun je wannan garin su masallatai duk yan garuruka suna da shi sai mu baƙaƙe kawai idan mun zama baƙaƙe sai mu zama lusarai marasa yi ma gina masallaci ku sayi masallaci ku sayi gida ku mai da shi masallaci ta yaya kudin da kuke samu shi za ku yi asusu ku tara ƙwarai kuwa gwamnatin jamani za ta ba ku wuri da ku masallaci har abada sai dai allah ya kawo musulunci ya za ku ta zama kullum kuna ba da haya ya kamata tun da 'ya'yanku kuma ku samu ƙarfi tun yanzu ku yi planning for the future of your children ƙwarai kuwa na buga misali cewa duk wanda yake aiki a ƙasar nan tax ma kawai ya shiga idan ka samu dubu goma dubu uku da wani abu nasu ne automatically zai tafi 33% ko 37% idan ka je kasuwa za ka sai wannan waya akwai tax wannan ruwan in za ka sha akwai tax ko? gilasin malam da ya siya akwai tax ga insurance in ka sai mota akwai tax akwai insurance parking space sai ka biya in ka je kasuwa za ka shiga sai ka biya parking space komi tax tax tax tax tax bayan wannan dubu bakwai din daga ɗauka daga duk an ta zingewa tax tax tax tax tax idan ka tsaya ka buga lissafi kudin da kake samun gaba ɗaya sun koma wajen su ne dan abin da kake tsira da shi wanda zaka ci da je kai kashi ne ka saka riga to ina tax din Allah ina tax na Allah ina kudin da ka ware wa Allah kake bashi a duk wata in kowa ya rike kudin shi kowa ya tara kudi kowa yana son kudi da je kai ta aiki tuko sabon kullum aiki aiki aiki kayan aiki an janye kudin kayan aiki an janye kudin amma ba ka iya bawa Allah to yaushe za ku samu masallaci yaushe za ku samu makaranta wa 'ya'yanku wannan yarinyar da ka rike nan da shekara ashirin talatin ba ka so ta zo guri ta yi ai mata lacca ai waje a ce ubanta ne ya saya iyayenta ne suka saya ba ka so ƴaƴanku su muku addu'a bayan shekara ashirin talatin su ce kun gina musu katon masallaci daga duk ɗan bakin sannan su zai je guje-guje da tsalle-tsalle a masallacinsu mai kyau ɗan doki haka ɗan kaza to ku baƙaƙe me ya laifin ku me ya dalili ko kuma kowa son kuɗi ko kowa jin daɗi dole ku samu sacrifice Allah ya ce mun bana lillahi masjidan wanda ya gina wa Allah masallaci bana lahu lahu baitan fil janna sai Allah ya gina masa gida a gidan aljanna ka ɗauki kuɗinka ka bayar ku saka asusu ku fara taxin kanku ku fara tarawa ku yi asusu da mun je masjidin rahama haka ne mana wannan bane hama ne su na garin ne hamburg ku ji abinda musulmi hamburg su ne da masjidin rahama da masjidin tauba da masjid ansaruddin waɗannan trimos manya-manya suka ce mun gaji da karɓan kuɗin haya da turawa suke muna ba su kuɗi masu yawa duk wata ana mana barazana ana cewa nan da shekara ɗaya za mu tashe suka ce mu gaji suka ce yanzu za mu zo mu haɗa kanmu gaba ɗaya sun samu ƙaton guri babban fili wanda suna so su yi headquarter na europe masallaci da makaranta da wurin parking space kuma wallahi nan kwanan nan za su ce wannan wuri za mu zo mu yi wa'azi ne Allahu akbar musulmi sun mallaki wannan wuri malam me ya fada wurin faɗa mana 3,000 quadratmeters.
What?
3,000 quadratmeters.
3000 quadrat meters wannan ake so za a siya kuma wallahi suna nan sun yi niyya ana ta tara kuɗi wanda za su daina karɓar haya za su haɗu gaba ɗaya ka ji maganar haɗin kan da ya gaya mako shi ba ya yi wa'azin haɗin kan nan ne saboda ya ga amfanin haɗin kai a garinsu kuma sun hango alheri wallahi idan suka haɗa kai suka sai wannan guri kuɗin da suke bayarwa haya duk wata da in suka tara shi ba sai suka sai wata katon plaza ba su buɗe wata kasuwa kun daina zuwa kuna neman taimako da hula kuna cewa a bada euro biyu euro uku euro goma euro biyar 100 euro da haka dole sai kun yi tunani ya za ku gina kanku wannan musuluncin ba aikin baka ba ne kawai magana baki aljihu sai ya sai ya motsa Allah ce ya antu ulai ga ku waɗannan tu da auna li tunfiqu fi sabilillah ana kiran ku ce saboda Allah fa minkum man yabkhal daga cikin ku akwai mai rowa wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wanda ya yi ruwa ya yi wa kansa ruwa ne wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah mawadaci ne Allah ba talaka bane an ce ka bawa Allah ka bawa addini kana wasa ba za ka bayar ba Allah ya ce ku ne talakawa in kuka juya kuka ki ku taimaki addinin musulunci Allah sai ya canja ku ku zo ku mutu ku tafi yayanku suna cewa Allah ya isa ba ku musu komai ba in Allah ya sa sun samu tarbiyya su zo su yi addini aiki kuma kuna kabari kuna kwance so you should you must plan for your future and the future of your wives and children dole ne sai kun yi planning for that mu yanzu abin da yake damu mu yan afirka a kasashen turai dole ne mu zaburar da ku mu ga kun yi karfi in an gayyato malami mu ga babban wuri mu ga wannan naku ne za ku iya gayyato malamai goma ashirin talatin daga kasashe su zo a yi wa'azi a ƙarfafa muku imani mu ga cewa kuna da bawa kuna da ƙarfi ba wai ku zo kuna zaune a wurin da kullum ana muku barazana za a ƙara muku kuɗin haya ku kuma za a sallame ku ba kuma kuna da kuɗi kowa ya ɓoye kuɗinsa kowa ya tara kuɗinsa a ji wani ya gina gida a can wani ya sai mota mai tsada wani ya yi kaza kana ta kashe kuɗi ba plan ba focus ku yi wa abin da yaran ku za su zo nan gobe su muku addu'a su muku fata alkhairi daga cikin abin da za ku yi yi wa addini aiki shine za su na aƙida su sahiha dasa aƙida ingantacce a zukatan yayan ku da kanku jama'a duk wanda bai da aƙida mai kyau to wallahi zai shiga aljanna aƙidar tauhidi kadai ta Allah tabaraka ta'ala shi kadai ba a hada Allah da wani ba mai baya ma sai Allah ba mai hana wa sai Allah idan an shiga matsatsi a kira Allah in an samu alheri a gode wa Allah babu nabinne babu bokanci babu tsafi ba ba ba canfi babu duka a yi aƙida guda ɗaya a bauta wa Allah shi shi kadai babu shirka ba hada Allah da wani wajen bauta ba wanda ake mai sujada sai Allah ba wanda ake masa rukuni sai Allah ba wanda yake azurtawa sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah ba mai bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba mai ba da lafiya sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai matarwa sai Allah jalla wa azza shi kadai tabaraka wa ta'ala ku gaya wa yara ku wannan su sani saboda su tashi da aƙida kada su tashi su kauce wannan aƙida sannan kuma ku rinka haɗuwa kuna al'amalin jama'i idan an ce al'amalin jama'i shine collective effort aikin da za ku haɗu ku da ku ku yi tare idan kun haɗa kanku ba za a iya karya ku ba idan kuma kuka watse to za a iya karya ku wani baba da ya zo zai mutu ya ce wa ya'yansa ku haɗa kai ya gama su gane ba sai ya ce babban ɗansa da ko tsuntsiya brum da ko tsuntsiya da ko tsuntsiya ya ce kare tsuntsiya nan yaron yayi ya karya tsuntsiya tsuntsiya ya ki karyewa sai ya ce musu to kai dauki guda uku kai dauki guda biyar kai dauki guda goma kai dauki kaza ka karya da aka babbaza tsuntsiyar aka watsa ta sai aka kakkarya aka kakkarya dan da nan ta zama ta zama shara sai ya ce to in kun haɗa kanku duk yadda aka yi bayan da za a iya karya ku amma idan kuka watse wancan yana can baya zuwa taro wannan ma yana can baya zuwa program na addini kowa yana gani yana rayuwa shi kadai to za ku nan da nan za a karya ku yanzu wani bawan Allah ya ba da ya mutu kwanan nan a wancan garin da muka zo muka baro sai dai kwana uku ba wanda ya san ya mutu yanzu kun yadda ku ku rinka wannan rayuwar ku ha a hamburg dan uwa ya fadi ya mutu kwana uku ba a san ya mutu ba sai da aka bankare kofa aka balle mun je ziyara wani masallaci suna mijin cewa ya za a taimaka masa yanzu kai ka yadda kana musulmi kai ta rayuwa ƙwalli kai ɗai wai kai za ka yi rayuwar bature shi ma baturen ka sassace wataƙila yana da ƙosu da ubansa kai baka da uba baka da uba ashe wannan taruwar da za ku yi ku rinka haɗuwa a masallaci tun da wurin aikin ku daban-daban ne idan wani bai ga wani ba kwana ɗaya masa waya lafiya an san gidanka ku rinka ziyara ƴaƴanku su rinka zuwa ziyara gidan juna matarka ka ɗauke ta ka kai ta gidan matar abokinka ku daina rayuwa irin ta turawa ba ruwana da mutane ba ruwana da mutane mu musulunci bai ce mu yi wannan ba ba ku yi hakuri ba dole sai kun taimaki junanku kun ga Allah da ya zo ya mun hannu da shi guda ɗaya ne a nan amma sai masa yatsu malam da ya zo zai ɗauki wannan ruwan sai ya hada da yatsu haka ya ɗauka gani wannan yatsun shi kaɗai zai ya ɗauka ka ga wannan yatsun zai yi dauka dole sai ya haɗu da ɗan uwansa ha ashe kai ma sai ka haɗu da ɗan uwanka ne za ka iya yi ku taimaki junan ku ku agaza wa juna idan ba ku yi ba kuma za ku samu damuwa sannan kuma ku kula wallahi na gaba har abubuwan da ya kamata ku kula da shi har makabarta ya kamata ku samu naku wajen binne musulmi ku sai la duk wanda ya mutu a cikin ku a binne shi a can kai kowa biya zai ba a rage a subsidizing kudin a rage a kai shi a je a binne shi ku samu wajen wankan gawa naku in dan uwanku ya mutu a bude a je a kai shi ku masa wanka in mace ta mutu a cikin matan ku koya musu wankan gawa in kuna so dan ba lokaci ne da zan tara matan nan koya musu yadda ake wankan gawa mu samu guda uku a cikin su wanda za su rinka wanke gawa su koya saboda in an yi muku mutuwa ba ku da damuwa kuma ku koya kuna bukatar waɗannan abubuwan da baki ɗaya al'amalin jama'i ne kenan sannan al'ijtimamu bil ilmi wal amal ku mai da hankali da ilimi ku rinka zuwa makaranta wannan masallaci na ku malam ya sa muku tafsiri ku rinka zuwa a sati sau daya in kun yi sallar juma'a a sa tati minit a fassara alqur'ani ko ya sa muku bulugul marami ya koya muku matan ku a sa musu karatu Saturdays and Sunday yaran ku su rinka zuwa tafis din da kuke ku karfafe shi idan ba malamai a cikin ku tura Najeriya ko Ghana a nemo muku malamai ku dauki nauyin su ku biya su kuɗi su ku zo su koyar da yayanku ku assasa addini shine Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake ku zai agaza muku da ƙarshe ina muku wasiya ku kula da iyalinku ku kula da matanku ku tausaya wa matanku ku agaza wa matanku ku ji ƙayansu manzo Allah ya ce mace tana da rauni fa inna kunna khuliqna min dhila an halicci mace ne daga kashi karkatacce wa inna a'waja ma fi dhilai a'lahu mafi karkatan kashi shine kashin da yake na sama wastawsu bin nisa'i khaira annabi yace ku yi wasiya wa matanku da alkhairi sun baro iyayensu sun baro yan uwansu sun baro danginsu suna tare da ku su muku hidima su muku abinci su muku kaza su kula muku da 'ya'ya duk da cewa baturen da kuke rayuwa da shi shi bai yadda da wannan ba rayuwa ne kawai ta fatina kowa ya ta kansa na tambayi wani waɗanda na ce wani su tura wannan ba sa wani ya ce suna yin irin nasu wasu kuma fatina zama yake na ce to ya magana abinci ce alheri ya ɗora ita ma ta ɗora na ce to ya in an je shago sayan kaya miji yake sa sai dai ta siya shi ma ya siya kowa in shara ne sai dai yau ta share shi ma ya share kar ku yi irin wannan rayuwa mu addinin musulunci ya ce mata ku yi biyayya wa mazajen ku mazala ce khairu nisa man idan amarta ha ba a cika mafi alheri a cikin ku mata ku ji da kyau ita ce matar da in mijinta ya bata umarni tana bi dan Allah kina bin umarnin mijinki idan yace ki bari kina bari in yace ki yi kina yi in yace ki zo kina zuwa in ya hana ki kina hannuwa ko ku kina masa taurin kai ko ku kina cewa you have your right ko kuma kina cewa bai isa ba ki sani annabi ya ce matar kwarai matar kirki in dai ke muslim sister ce da gaske to ki yi aiki da abin da manzon Allah ya faɗa sannan ya ce idan ya ganta sai ya barin ciki idan mijin ke ganki sai ya barin ciki dan Allah haka kike kin kula da kanki kin gyara jikinki kin yi masa farin ciki in ya ganki ya ga dariyanki in ya ganki ya ga farin ciki ko ko mijinki idan ya zo sai dai gaban sa yana faduwa kin sa masa hawan jini kin tada hankalinsa kin sallame shi ya je gida ya ƙara aure kin zo kina masa bala'i kin ce ai haramun ne ƙara aure a wace aya a wani hadisi ba aya ba hadisi kina ta fitina kina ta bala'i kin ɗora wa kanki masifa da kishin masifa kin hana kanki hutu kin hana kanki mai gidanki hutu rayuwa ba daɗi wata ta ce wallahi haka muke rayuwar ina jin haushinsa yana jin haushina in gari ya waye tafi aiki ni ma na tafi aiki haka ake ta yi man nuruddin ya fatsai da ni da amma da ya ji na magana mata sai ya nuna mun ci gaba Allah shi muku albarka Allah ya sa mu dace kuma muna fatan Allah ya sa alheri a wannan gari na ku kuma ya ba ku ikon taimaka musulunci da musulmai Allah kuma ya ba mu nasara dacewa kai mai fassara sai ka zo kai ta fama abin da za ka iya dauka kawai don na san na yi gudu na wuce da da yawa thank you so much a yan uwa masu kallon mu za a fasar wannan karatu da zai a takaice a yaren jamus a jamusanci germany saboda yan uwa da muke da arab su ana da basa ci da wanda suke bibiyar mu a kafafen yada labarai muna fata allah ya baka ikon fassarawa allah kuma ya baka ikon faɗan daidai salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masha Allah. kan sai malam ya cikin karatu malam ya taba wata nukta mai muhimmanci sosai yana da cikin abin da ya sa muka zo a wanga gari saboda haka za mu bar malaminmu a shek imam abdulkarim imran ya shimfida muku wannan talab namu in ya so mu ga abin da ubangiji Allah zai a fata da su.
kamar kamar ina gida Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam ya yi bayani ya kawo batun ainihin a gina makaranta, a gina masallaci. Ma ka duba bayanin malam ya samu shiga. Wallahi garin da muke ga ba mu gina makarantar kanmu ba, ba mu gina masallatayya na kanmu ba. Ba za mu samu zaman lafiya ba. Ba za mu samu incin kanmu ba. Ba za mu samu rayuwa yadda ya kamata ba. ba kudin da muke ta zubawa masjid al-ansar da aka bude shi shekara 35 kenan sai ta tashi years ana ta biyar rent ana ta biyar rent masjid al-rahma 13,500 muke biya kowane wata 13,500 wanda ya zo masu da rahama ya gani da wurin yake 30,500 yake biya kowane bayan allah an ba mu tashi mun siye masallaci ba haka za mu samu yaran za su zo bayan mu kuma ba mu sa abin da za su zo su mana ba larabawa da turkawa suna da wani sistem da suke yi shi wannan sistem na muke son mu ma mu apply hamburg central eh, central machine hamburg shi ne aka fara sun farko da aka sai wannan daga wannan ne sauran masallatan turkawa hamburg duka aka kira yanda yanda suka yi suka gina masallatai da su muka wani dabara muke son mu yi wannan dabarar da suke yi shi ma mu ma muke son mu yi tun da mu yi musi daga hamburg mun samu wuri ko mun tara kudi sauran kadan ne mu kara abinda muke nema yanzu aka mu kara mu sai wurin sauran wurin 300,000 euros mun tara almost 400,000 euros yana nan ana nan ana sa muka ce a'a muka sai wannan wurin calculation da muka yi aikin da za a yi almajirai da muke da shi muna da almajirai masu da rafa kawai muna da almajirai wurin 500 students suke zuwa every weekend suke karatu Allah akbar 500 students suke zuwa kowane weekend suke karatu ga bazir ansar ga tauba aka zo aka gaba aka gana kai 1000 students wayannan nan ba resources bane na sa kudi a wurin su ga aikin da za mu sa cikin wannan masallaci na restaurant na kaza na kaza na kaza na kaza na kaza kudi nawa za mu tara a wurin ba za mu sai da mulki ainihin masallaci ba cikin shekara biyar ba za mu tattara kudi mu zo mu sai masallaci a nan ba yadda wayannan turkawa nan suka yi suka sai masallaci ba za mu yi mu ma ba to wannan plan muka doki muka ce tun da mu mun tashi akwai bukatan cewa wanda suke munce da wanda suke inani da inani mu duka mu tashi mu gama karfi da karfe mu sai na farkon shi na farkon ya fita in shi na farkon ya fita sauran masu muna fahimta ko isa in yana buɗe bayan Allah mu tattara wani arziki a nan ga in kana da thousand kawo kana da fatan da kawo kana da turan da kawo kana da tsayin da kawo mu gaggama wannan kuɗin nan mu kara cikin ainihin kofar sauran masallacin nan mu sai na farkon ya zama kana ciki aka sai gobe ka zo ka ce mu ma muna son mu sai a wanda suna cikin muka sai wannan masallaci ko duk wanda za mu taimaka musu su ma su sai lokacin da kaga mutanen afirka mu mun fara sai masallaci mun yi mun tara ainihin masallaci yadda ya kamata jama'a mun yi kokari kowa ya cire nashi ya baye kada ya da kanka kada ya da kanka ruwa lokacin da aka ce a kawo in ka saura ba ka bayi ba ai wani ta tawallau ne shi Allah ya ce min yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum inda ke da ban tsoro ke wa in ta tawallau idan kun ba da baya yastabdil qauman ghayrakum Allah shi ya san- ya musanya wayansu jama'a ba irin ku bane thumma la yakunu amsalakum za su zo su yi da ainihin addinin musulunci aiki akwai wani aya da ke da ban mamaki cikin ainihin Qur'ani kowane lokaci ina magana wannan aya so da yawa ina ce ina magana wannan aya shi ina ganin mutane ba su yarda da wannan aya ba. kai kuma akwai wani aya guda ma cikin alkurani ba ka yarda da shi ba kai ba musulmi ba ina za ka zo kiyama da ba za ka shiga aljanna ba Allah na cewa cikin alkurani wa ma anfaqtum min shay'in yace ne fa huwa yukhlifu ko zama da wata aya ke duk wani abu da zaka cire cikin aljihunka ka ciyar don Allah in ji Allah wa ya kawo maka ya maye maka wannan kudin nan ya sa maka cikin aljihunka to me ke baka tsoro me yasa zaka ji tsoro wai ka zaka cire wani abu cikin aljihunka ka taimaka da addinin Allah in ka ba da 1000 Allah wa ya baka 1000 ne ya kara maka ba to me yasa zaka ji tsoro cire ka baye ka taimaka a sai wannan masallacin nan sai masallacin nan baya sai shi da 50 da 20 da 5 da baya sai wallahi 10 da 5 ga bai sai wannan masallaci wannan ga bai sai wannan ko bai za a sha ruwa da shi ne program da aka yi ga bashin da aka yi a biya amma masallacin na wani bai sai mu a wurin mu kowane mutum guda ba wanda ya ba da less than thousand ba wani ba wuce guda wallahi thousand.
wallahi da ya dace kudi na ka bani tausayi muna da eh, eh, za- bayan zuba in kana in ka bada fatan da ka bada tawon ne zo mu da sunan ka ka bada tawfin nan banka kana da lokaci ko da kadan kadan da zaka ta bayewa har ka biya ka kare so ka zara sunanka mu ta tambaya kadan kadan mu tattara wannan arzikin nan mu taimaka mu sai wannan masallaci wallahi mutanen wancin ka ku saura baya cikin wanga harka ka ku saura baya gashi shaddadi ya tubu da littafi zai zara sunan na gim kenan so ka zara sunanka ka ba da tamfin numbar ka mutumin ka kadan kadan ko da hindar hindar za ka tafiya ko can masu kai ka biya ka kare ai ka biya kuma ka taimaka an siyi wannan masallaci don Allah bayan Allah mu yi kokari so ka zara sunanka ko mu tambaya yanzu Sorry.
wanda ke da ainihin ragaba da zai zara Sorry.
sunan shi shi daga hannun shi zara Ke 5,000.
to ga wani guda ga ƙarar farko a zara sunan shi Allahu Akbar.
takbir Allahu Akbar.
takbir Allahu Akbar.
ranar farko ranar biyu kuma ya zo wa kuma za a zara sunan shi ku tattara wannan kudaden nan kawai mu taimaka da addinin Allah mu zai mu sai wannan wurin mata kuma guda ta dauki ta dauki takarda ta rubuta na wannan sunan wanda za su taimaka mu yau mu tattara wannan kudin nan mu sai wannan masallaci nan mu yi kokari da wannan bayan Allah mu yi kokari eh yanzu za mu ainihin mun baye kwanto mu ajiye a nan a dibiya uku kwanto haka dibiya za ka iya mun ba da aiba in ba da komi yadda za ka Karafanai mu nan.
Ainihin sani.
Ya 10,000.
Mun ba da ainihin Kugere.
na PayPal ma za ka taimaka za ka yi ka taimaka ta wannan ainihin PayPal gaba daya.
Ali, wadannan sunan kaye. Eh? Oh, ni, Mai kokari.
ni tun da rana zan suna na.
Kowa ya yi kokari ya zara sunan shi. Ya Mu ya- ba mu yan 10,000.
mu ainihin kira mu taimaka.
Eh?
Mu yi mu ce Ah, wannan sunan ka, ana neman sunan ka.
sauran baya. Mutane biyu ko.
Kire, Ba za su sunan shi.
za a yi dole, do- dole, dole za a yi shi. Riyad, za a yi shi dole, dole.
Kira su kadan-kadan da za mu yi tattara wannan kudin nan. Mu yi mu ce wannan masallacin nan. haka ainihin sauran baya ana wasu jihadi ne a nan ana wasu jihadi da aka ce wasu jihadi ne a sauran baya haka ba da baya da zo kana gaba gaba wanda za su taimaka ya aiki Allah mu yi kokari bayan Allah mu yi kokari zo ka zara sunanka na ga ga mutane su yi shiru na ga wayan su ba su son a ga sun zara sunan amma muka ba da kwanto za su ne insha Allah Allah sa mu dace Amin.
za mu ba malam kuma abin da yake da shi ya fara kai sallama
Thank you. بس النبي انا نقول والنبي يبقى من اشهر ان محمد صلى الله عليه وسلم يبقى يسعى شوف لي ماما انا بس موضوع هاي بتمام ربنا بتاع الله كل ما تيجي هي هي دايما وعن جنب واحده جنب انت تيجي على الشارع جميع على الشارع على الشارع على الشارع بابا علينا بديني تكنز من رب بديني تكنز من بديني amma ba su ne na zai ɗin ne ya ci ba da limana ababen wani wata jinya a kaɗa shi dara na awa bɛ jaru kwasan da da ɗaya biyar miliyan protection amma da ta ce an yi wani gaban da weekend shekara ci da weekend a bayan da weekend abin da da kuma da nan duniya ba lo duniya lo a yi wasan ja ibe baba da papa da wasan da a fadda kan jaibe ba ma ta yi wasan da to yau kita ban nan bida na ba su kuma na kan shi ne bida ba ta ne yau kan da shi a yi dafin tuwe na a yi wa kuma da tuwe ya ma kuma da tuwe da ba su na su ma lawan kuma su wajen na kila kita ka a jini bida ba wasu na ne su ba sun da wa ba su na ne mu na jina wanda ki suna wani ala ala ba dole ni da ala ba dole ni da ta kuma wajen kuma na kan kuwa ba su da ala zapraszam ludzi, a forma śniadania, szofra, ile później szereg wchodzi na tym, a załogi jak to się.
Thank you. suna koyar mutane muci da yin kokari da duk wanda kuka yi hali a yau ba a san tafiya yin ba ta muna gode muku da yunkuri da kokari da kuka yi da himman da aka yi Allah ya saka ku da alheri kuma Allah ya zauna lafiya Allah ya sa ku mallake mazaje su a kuma za mu gwada malam ya cika da abuwa ya abuwa musamman Allah ya sa ya dace.
shekara muna addu'a Allah da yake yin sa albarka da wani irin zai ba da nasara cikin abin da aka sa a gaba kuma wannan kokari da ake ta yi Allah ya cika Allah ya sa musulunci ya samu data kuma ya samu nasara a cikin wannan ƙasa kuma Allah ya sa kuma ya haɗu ɗan kowane addini mutanen wancan wuri ana dina Ana jina? Eh, saurara ana jina ko? To a saurara in an shiru za a jibe nake faɗa an shiru. An shiru. Sabon da nake baku a saurara. A saurara. Don Allah. Mai kokari. Daga nan zuwa wata shekara. In Allah ya sake da mu. yi kokari ku mallaki masallacin ku hada karfi ku samar da wurin da za ku rinka sallah da karatu da yayanku bayan wannan muna fatan wannan taron da muka yi ya zama kun yi satin wani kwamiti na yaya za ku yi kuma ku mallaki wurin da za ku rinka yin sallah wurin da za ku rinka yin juma'a wurin da za ku rinka haduwa a duk sati wurin da matan ku za su rika haduwa wannan shi ne ribar zaman ku a ƙasar turai amma kuna rayuwa a wawwatse wancan yana can wannan yana gabar wannan yana kudu wannan yana arewa ba ku haduwa wannan akwai damuwa kwarai-kwarai da gaske kuma ba za a samu nasara abin da aka sa gaba ba muna muku addu'a Allah ya muku albarka ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم استر عوراتنا واعف رواتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين الله يسلمك ايمانك واولاد ايوب الله يسلمك imanin a rayuwarku a wannan kasashe ubangiji Allah ya tsare muku addinin ku Allah ya tsare muku tarbiyyar ƴaƴanku ya Allah ya sa dalilin ku musulunci ya samu gare ku Allah kuma ya bi muku kurakuran ku Allah ya ba ku ikon dauka musulci da musulmai Allah sa ya'yan ku su gaje ku akan alkhairi ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين abin da aka tsara shi ne yanzu idan lokacin sallah ne Eh, kaje.
to ya kamata mu yi sallar isha'i idan muka yi sallah sai ma sai maza sai ku fita mun gama gaisa da ku sai ku fita sai kuma sai shi din mata sai su zo idan musu yan minti goma sai su tabbayi shi kenan mun sallame su insha Allah abin da za a yi kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai a kira sallah
أنا أفاسي مسلسة دل إشاهد أبو موسى بك دل بني أبانا ونجي من دم بك أمان كوكبك ما رسول الله نسي أفاسي نسي الله من دم هنا أنا لابد أن يكون
شيخ محمد وانت بازته هل تكلم بازته
Das ist Togo. Das ist Togo. Das ist Togo. Das war, äh, das ist, äh, war nur wenn er das machen war. Die meisten Frauen, das ist kein,
Natürlich.